أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا ثلاثة شابي قوة رمضان هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو أي دريه أود أربعين دقايا wanda ya daidai da biyar ga watan biyar watan mayu kenan ko mai shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf a jiya mun tsaya kan aya ta talatin da ɗaya zuwa aya ta talatin da biyu a yau da yarda Allah za mu tashi akan wannan aya shafi na ɗari da hamsin da hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وانا آية تنا دا علاقة دا آية دا تسبكا واتو خذو زينتكم عند كل مسجد kuriki kawakku a kowane masallaci ba wai ana nufin ba kawai masallaci ɗaya mutum zai saka sutura in zai tafi a'a wato nan shi masallaci wuri ne mai girma mai daraja kuma saboda waccan mummunar al'ada da sun kasance suna yin tsawafi da ɗaki don jahilcin su wai neman yarda Allah suke yi suna yin tsawafi tsirara. A jiya mun karanta wani asar wanda muka nuna cewa asar ne na Abdullahi ibn Mas'ud. To wannan kuskure ne asar ne na Abdullahi ibn Abbas wanda yana cikin sahih Muslim. Yana yiwa wanda ya ji karatu to sai ya yi hattara. Wanda yake cewa mace za ta zo tana da titwafan titwafan kinnan kasra ne da shi kenan wato kyalle wanda take nema man yu'iru min titwafan wanda zai ara min kyalle kenan kalima ta titwaf ta zo ala wazin tif'al tana nufin suna to dole wannan kalimar malamai suka ce a masdar a cikin larabci guda biyu ne kawai wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay da kuma tilqa wato masdar ne na laqiya suka ce a cikin yaren larabci kalima uku ɗaya ne aka samu da kasrita wadda ta zo matsayin masdar amma waɗansu malamai sun ƙara sun ce akwai tindal daga nadala shine wajen yaƙi ko kuma halbi da yake asalin shi da halbi ne suka ce to waɗannan su ne masadir guda uku kawai waɗanda suke da kasrata a cikin yaren larabci amma duk abin da ba su ba in dai masdar ne to fatha za a yi mishi amma nan sai ka fahimci abu guda in an ka ce masdar ba suna ake nufi ba ko ko sifa in sunaye ne da sifofi masu kasra suna da yawa a larabci kaga kana da timsal shine gunki kana da timsah shine mi kada ko sannan kuma kana da timbal a wajen sifa timbal da larabci shine alqasir mutumin da yake gajere daga jin ko timbal ka san akwai wata harka ciki akwai tijhab shine addira sulke kidan kai hattara ka gane cewa wato a cikin masadir guda uku ɗaya ne aka samu a wani kauli guda biyu an gane ko da tibyan da kuma tilqa kuma shi tilqa wani lokaci yana zuwa zarfu makan walan ma tawajjaha tilqa a madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wannan abu ne na zancen lugha na kawo shi saboda kalmar tatwaf ta zo nan tana nufin as-saud kada wani sa tsammani dole sai an ce tatwaf kamar yadda yake sawo tsammani sai Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ce da su man harrama zinata Allah wane ne ya haramta kawa ta ubangiji an danganta ta zuwa kawa ta ubangiji ba ana nufin Allah yana sawar riga ba a'a wanda shi ya halitta muku ga an ce zinatul insan kawar dan adam wani lokaci ana nufin tashi shi dan adam to shi Allah nan ana nufin milkiya sace halitta sace ba wai ana nufin Allah yana sawa kaya ba yana yin ado kamar yadda mutane suke yin ado jiya mun kawo muku hukumce hukumcen ado a gurguje wanda wani lokaci ana nufin abin da yake suturar da kake sawa kawa ce gare ka ko ba haka ba ko ko muka ce shine abin da ake yin kawa da shi kamar lalle kamar abin da ya kama da haka saboda shi kan shi a ƙarshe za a yi kawa da shi kuma za a kalli wurin da aka yi ado da shi sannan kuma jiki musamman shi ma ana kiransa wato ado tunda mace dukkanta al'aura ce to sai malamai suka ce ɗaya daga cikin tarjihin da sun kai domin waɗansu tafi cewa ma adal wajhu wal kafai shine yafi to koda waɗanda suka ce banda fuska ana iya bayyana ta ba al'aura bace sun yarda da cewa inda akwai maza ya kamata mace ta sani kabi kenan khilafin na a ƙarshe zai zamanto khilafi ne a matsayin lafzi Sheikh Muhammad Al-Amir Shankiti a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayani ke cewa lafazi na zina shi ya tarjihantar da cewa yana nufin wato ba abinda wato jikin mace ba domin asalin zina fil ghalib a cikin alkur'ani tana zakkuwa ne da ma'ana abin da yake kharij daga abin da an ka faɗa kenan sai ce Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid kaga jikin dan adam daban kayansa daban qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi kaga mutane daban bayin Allah daban kawar da aka fitar musu da ita daban inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha kaga ma 'alal ardi zinatan laha ardi daban ma 'alaiha daban an gane ko wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha kaga da ku abinda an ka baku da ku din ba dai kuke ba kaga inda ku din da jikin naku sai ya kasance shi ma zina ne Allah ce inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib kaga as-sama'u daban sannan kuma al-kawakib daban wal khayla wal bighara wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun kaga ku daban waɗannan dabbobin daban an gane ko فخرج على قومه في زينته kaga da karuna ya fita a cikin mutanensa cikin kawarsa kaga kawarsa daban shi daban ba jikin nashi ba almalu wal banun zinatul hayatid dunya kaga da dukiya da yaya kaga ku alhali ko ku daban dukiyar ku daban yayan ku daban qala maw'idukum yawmuz zina annabi Musa ce ma fir'auna alƙawalin mu da ku yawmuz zina ranar kawa ranar da mutane suke sawa kawa kenan ba jikin nasu ake nufi ba kuma kamar yadda bani Isra'ila suka faɗa walakinna hummilna awzara awzaran min zinatil qaum kaga hummilna mun dauki awzaran min zinatil qaum kaya masu nauyi na kawa daga mutanen qibtawa kenan wannan ya nuna shine ba su ba wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna kaga da aka ce kada su buga li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna dan a san abin da suka boye wannan ya nuna abin da suka boye na kausu yana can cikin jikinsu a boye domin akwai kawa zahira akwai kawa batina to amma duk da yake malam ya rajjaha cewa huwa al-ghalib fil qur'an wannan ba shi ke nuna lafazi ba idan ya zo cikin alqur'ani za a fassara shi da ghalib domin wani lokaci ana nufin mi ana iya samun istisna'i kalima ta al-matar duk inda ta zo cikin qur'ani tana nufin mi tana nufin azaba wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin ko ba haka ba ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل كاغا ونا أبن سكي جيفا سنشي أنت أي مسروان شي واتروا أزاب أكيمشي to amma sai malamai suka ce akwai istithna'i wala junaha alaikum in kana bikum adam min matar kaga nan ya zamanto matar na ana nufin ruwan sama to kaga cewa wannan ghalib ne wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da malaman usulul fiqh suke nufi wajen rijjayar da wani hukunci shi yasa muka kawo wannan don saboda ɗalibai su farga muka kawo hukuncin kawa a musulunci a jiya muka ce akwai wadda da maza da mata duka suna iya yi kaga kamar azurfa zobe na azurfa ya halatta ga namiji ya halatta ga mace mushtarak ne amma zinariya kuma ta haramta ga mi ta haramta ga maza to sannan kuma sutura ta maza ta haramta ga mata an gane ko kaga kowa akwai inda shari'a ta aje shi to shi yasa muke son mutane su fahimci wannan wajen bayar da hukumtai domin abubuwa ne masu muhimmanci a jiya har muka kawo zancen aski na mata mai hukuncin shi a cikin addinin musulunci malamai suka kawo na farko akwai nassoshi da suka nuna manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mace ta yi aski sannan ga imamu ibnul munzir ya naqaito ijma'i to in ga nafsi ana buƙatar ijma'i tunda in ga nafsi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ana buƙatar ijma'i eh ana buƙatar ijma'i domin shi kanshi ijma'in nan sai ya koma ya samu nassin da yayi mi ya koma zuwa gare shi sannan kuma wani dan bid'a zai iya zuwa yayi tawilin wannan aya ko wannan hadisi yace ba haka ake nufi ba to shi yasa ake buƙatar ijma'i ina fatan ɗalibai suna fahimta ta game da abin nan sannan kuma yana daga cikin kamanciciniya da maza domin maza su ne suke yin aski ko ba haka ba laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba kaga su mazajen da anka ce muhalliqina ru'usakum kuna aske kawunanku an gane ko wa muqassirin ko ko kuna wato soysoye ko ba haka ba kuna dan diddibawa kadan shi da ake cewa soysoye to dan haka kaga wannan ya nuna cewa aski bai daga ciki kuma zai saba ma umurnin Allah da umurnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ga hadisai waɗanda aka kawo daga ciki hadisi na Ali ibn Abi Talib wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mata su yi aski duk da yake wannan hadisin an kawo shi amma Imam Nasiruddin Al-Albani yace hadisi ne da'ifi akwai hadisi na Ibn Abbas wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa laysa 'ala an-nisa'i halqun innama 'ala an-nisa'i at-taqsir babu akan mata halq su yi aski innama 'ala an-nisa'i at-taqsir mata akan su shine su rage wanda ana magana ne kan zancen aikin haji balle ba lokacin da ba aikin haji ba kenan mace bai dace ba ta yi aski in dai ba wani cuta akan kanta ba wannan min babu darura na fata an fahimce ni don kan wani ya zo ya fake da waɗansu nassoshi ya zo ya abin ga wannan hadisin yana cikin sunan abi dauda kuma shi kanshi albani ya ingantar da wannan hadisi an gane ko sannan wasu za su kafa hujja ai akwai hadisi na abu salama bin abdurrahman an gane ko wanda yana cikin sahih muslim ya ba da labarin cewa wa kana azwajun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'khudna ru'usahunna kal wafra matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna karba a cikin suna diba a cikin gashin su kal wafra to sai wani san tsammanin nan aski ake nufi al wafra malaman malaman sharhin hadisi sun kace ma alamma bil mankibaini abinda ya sabko daga al mankibaini kafadu guda biyu kenan gashin da ya kawo nan don an rage ai ba cewa aski akai waɗansu malamai sun kace sha'arun mujtama'ur ra's gashi ne wanda yana can a saman kai aw ma sala alal uznaini ko ku gashin da ya sako akan kunnuwa guda biyu aw ma jawaza shahmatal uzn ko abin da ya wuce shahmatal uzn wannan fatun kunnai guda biyu sannan daga gare shi sai aljammatu daga gare shi sai allamma to kaga wanda yake cewa wannan hadisi ya nuna cewa cikin sahih muslim mata suna yin aski ba gaskiya bane sai hadisi na biyu da suke kafa hujja da shi hadisi ne na Yazid bin al-Asam wanda Sheikh Sheikh Muhammad al-Amir Shanqiti ya ce yana cikin Sahih Ibn Hibban an gane ko yana cikin abin nan littafi Ibn Hibban sannan kuma Imam al-Hakim kuma ya kawo shi an gane ko wanda suke nuna cewa Ibn Abbas lokacin da khalakin shi tar rasu Maimuna sun kawo ta sun yi mata kabari ta mutu a saraf wa kana ra'suha wato mihjaman kanta ka ce mihjam kamar aska sol sol sol suke malamai suka ce a ce waɗannan hadisan sun inganta to wannan yana matsayin tana yiwa tana da rashin lafiya ne ta yi wannan aski domin ba al'ada bace ta larabawa yin aski abu na biyu su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da sun rage gashin su kwarai suna da hukuncin da waɗansu mata ba su da shi dan bayan mutuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su an haramta a aure su gaba daya an gane ko wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada sannan abu na uku muqaddarta ta yi in bata ji umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cikin wannan hadisi da Ibn Abbas wanda yace laisa alal nisa wato alhalq mata ba su da abin ga to tunda kuma umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata kaga wannan babu zancen a saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam sai magana ta karshe akan wannan aya sai mas'alatu taklif domin mas'ala ce wadda wannan zamanin wato turawa da kuma kafafen yada labarai da kungiyoyin kare dan adam da kungiyo da mutanen da ke son su kuzuzita wani abu su samu kuɗi wajen turawa ko a zo a yada banna a cikin al'ummomi na musamman na kasashen musulmai sai a ce duk abin da namiji yake iya yi mace tana iya yin sa to shine muke cewa musulunci ya kasa taklif kala uku akwai abin da mata da maza an ce su yi wanda babu shakka innal muslimina wal muslimat an nemi musulmi ya zamanto musulmi kuma an nemi mace ta zamanto musulma wal mu'minina wal mu'minat musulmi ya zan mumini wato namiji ya zan mumini mace ta zan mumina wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat da'a ta maza da mata wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما waɗannan abubuwa ne Allah ya faɗi maza da mata ce su yi tarayya a ciki musulunci imani innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat da'a ake nufi was sadiqina was sadiqat mai gaskiya namiji da mace was sabirina was sabirat masu hakuri maza da masu hakuri mata wal khashi'ina wal khashi'at masu kankan da kai maza da mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu sadaka maza da masu sadaka mata was sa'imina was sa'imat da masu azumi maza da masu azumi mata wal hafizina furujahum wal hafizat da masu tsare farzuzzukan su ko al'aurin nan su maza da mata والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da masu ambaton Allah mazaje da masu ambaton Allah mata sai Allah ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima kaga wannan an dora ma maza an dora ma mata amma akwai akwai hukunci hukuncin da komai bala'in ka sun shafi mata ne kawai haila duk yadda za ka yi kacce duk abin da namiji yake irin yin mace yana yi to Allah ka muna namijin da ke haila a duniya muna buƙatar mu san ko ne irin namiji ne akwai shi a duniya kaga akwai abubuwan da sun keɓantu hukumce hukumce sun keɓantu ga mata akwai jihadi shi ko ya keɓantu ga mata to kada ka je wajen tattaunawa da irin waɗannan mutanen ka ce a'a kaza kaza a'a mu a musulunci Allah ya raba mu kowa nashi aiki abinda Allah ya ce kowa ya zo ayi ayi abinda Allah ya ce arabi arabi dama karatun mace cewa ya kamata a bar mace ta yi karatu wa ya gaya ma musulunci ya ce a bar mata su zama jahilai kawo dalili mu abinda muka ce su yi karatu cikin tsari na musulunci su sa sutura su tuturce kada a je a shagiya a yi tantam a yi zina shine musulunci bai da shi ba wa ya ce mace kada ta yi aiki akwai aiki in ya dace da ɗabi'ar mace ta yi babu matsala likitanci mace ta kula da 'ya'ya mata musulunci yana son wannan wane ne ce maka musulunci ya ce mata kada su yi aiki to kullun idan za a tattauna da waɗannan mutane ya kamata a yi hattara amma qadiyar da Allah ce ga yadda za a yi sai wani ce an yi kuskure sai ka tambaye shi waye kuskure Allah ya ce rabon gado li zakari mislu hazzil unsayni a ba namiji kaso biyu a ba mace guda sai wani ce a ai an yi zalunci nan to ana tambayar da za mu yi ma waye zalunci waye zalunci tunda wannan aya ba malaman Niger suka rubuta ta ba ko na Najeriya ko na Saudiya a'a Allah aya ce Allah ta ka yarda da aya ce cikin Qur'ani in yace bai yarda ba to mun san matsayin shi domin ya nuna cikin Al-Qur'ani an samu kuskure Allah bai tsare wata aya ba shi ko Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga ya hitar da cikin musulunci in yace a'a ya yarda aya ce cikin Qur'ani to waye zaluncin Allah Allah kuma ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ka karyata Allah kuma wannan ma shi ma kafirci ne dole ku zaman to waye wajen tattaunawa da mutanen da suke a cikin wannan zamani suke zakuwa da wasu shubuhohi abinda musulunci yace ga yadda za a yi ga yadda za a yi Allah ya faɗa ka sai ka duba ka gani ba malaman Niger bane suka rubuta wannan aya ko na Najeriya ko na Saudiya shi ne abinda ake bukata in kuma baka yadda ba kuma wannan gare ka ta kare amma sai a zo kullum ana cewa an zalunci mata ko ko ai musulunci ya ce a bugi mata wai wadribuhun na aya cikin qur'ani ta ce a bugi mata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hijjatul wada ya fassara abin da ake nufi da darb yace darban ghayra mubarrih ba bugu mai cutarwa ba wanda zai sa war hammace sai an kaita wato gidan likita shine abin da ake nufi to amma yanzu kullum ana cucewa musulunci ya ce a bugi mata a bugi mata a bugi yara in ba su yin sallah to mun ji mun sakan maka musulunci ya ce a bugi matan kamar yadda kake yayata a duniya to idan ana zanga-zanga a duniya idan ana zanga-zanga a duniya muna ganin ana ba maza waɗanda an ka ba formation a ba su wani lokaci tear gas wani lokaci a ba su kulake baƙaƙen kulake wani lokacin a ba su harsashe na wasa wani lokacin a ba su harsashe ma ingantacce su kiɗa ma mata kashi waɗanda matan nan cikin su akwai warin kakarsu akwai warin uwarsu akwai warin kuma kaza kaza kaza su ba su kashi su ko waɗannan da ake ba kashi wani tsari ne ya ba da izinin a ba su kashi saboda sun fito sun ce ba su yarda da tsarin ka ba kai dan adam shi yasa kake cewa a ba su kashi amma tsarin Allah in mace Allah ya ce in ta yi rashin mutunci ba ko ce mace ba wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna sai wadda akwai matsala ba haka bane kuma ba a ce a fara da bugu ba ayi wa'azi ayi kaurace ayi kaza sannan ba in ta ɓaci wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in bugun bai yi amfani ba a samu wanda zai yi hukunci daga family ɗinta ko family ɗinta kai kuma daga family kinka a samu amma kullu suna wasa da hankalin mutane gashi nan an kashe mata wajen zanga-zanga lokacin da suka mara a abin nan kasar gine kuna kiri mine ne ba a yi ma mata ba har fyaɗe an yi ma matan aure waye fito ya magana kan wannan amma sai zancen musulunci musulunci ya ce abu mace wai ne kaji wani ya ce wai in namiji buge ki mijinki ai katon banza ne to ya hanka sai zanga zanga waɗanda ke ba mata kashi da kulake suna korasu har suna gudu suna shiga cikin karkashin gado suna bin su suna tifka musu kashi to su ko waɗannan waɗanne irin mutane ne ku ba mu amsa a musulunci قل إنما حرم ربي الف... قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كتي وانين يا حرم تقوى ود الله يفتر دا إتا غباينسا أنغاني كو نن شيني يكاو مزنشان قوى ود مسلم تي ياكسا تكشي أكو همو كزو غزنشان أسكي همو كزنتي همو كزو غزنشان حكم چه حكم چه شريعة غدا أكو أبين دا أنوجب تاما مزا دا باتا أبين دا أنوجب تاما ماتا سوكا أي أبين دا كما أنوجب تاما واتو أبين ماتا سوكا أي سيكا كل متنين أتوا مسلم تي بيبا ماتا حيكين سوبا to ka ce musulunci bai ba mata hakkin su ba kuma ya kamata a ce kumi an daidaita tsakanin namiji da mace to amma ban taba ganin wani mai matsayi a duniya ba wanda ya taba yarda ya ba matar shi matsayin nata matsayin nashi ta rika daidai lokacin da yake rikawa ya kamata a ce waɗanda suke cewa komi sai an daidaita tsakanin maza da mata to su yi kokari zancen haihuwa su nuna cewa ya kamata a ce ciki na farko in mace ta dauka ciki na biyu mijinta shine zai dauka sannan abu na biyu duk mutumin da yake da wani matsayi in yayi wata shida in yana da mata ya aje ya ba matarsa in yana da matsayi a duniya in mata hudu gare shi in yayi wata shida to su kusa sun wata shida shida sannan ya dawo gare shi saboda ya kamata a raba daidai wa daida sannan in ba ma hauka ba da sakarci kai yanzu mutumin da ke cewa duk abin da za a raba tsakanin mata da maza kai in ubanka yana da mata hudu kace kuma duk abin da maza za su yi sai mata sun yi shi kai kana yarda a ce matan babanka ko wace tana da namiji hudu to kenan kai ka san mi subhanallah Allah ya ganar da mu والطيبات من الرزق da kuma الطيبات abubuwa waɗanda suke daɗaɗa min rizqi na arziki in an ka ce at-tayyibat za mu iske akwai fassara guda biyu da malaman tafsiri suka yi manya manya fassara zaka iske amma ce abinda malamai suka faɗa ya shiga kan komai da komai akwai fassara khassa zaka iske ta shiga karkashin waɗansu abubuwa at-tayyibat sai waɗansu malamai suka fassara shi da al-an'am dabbobin ni'ima an gane ko wal harf da kuma duk abin da yake tsiro ne wanda ya fito domin sun kasance suna haramta ma kansu waɗansu abubuwa na dabbobin ni'ima ko ba haka ba Allah ce samaniyata azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'd ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arham al-unthayayn nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqari ithnayn qul adh-dhakarayn harrama amil unsayaini amma shtamalat alaihi arhamul unsayaini an faɗa cikin raƙumi da abin nan raƙumi biyu mace da namiji sanuwa biyu mace da namiji akuya biyu mace da namiji tunkiya da ita da rago mace da namiji to waɗannan abubuwan da waɗansu suka haramta idan aka samo dalilin su alharf ko ko abubuwa na noma waɗanda suka haramta sashe suka ba Allah sashe suka ce kaza haramun na shi ma suratul an'am ta yi bayani wannan wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون تدا هكذا ذاك اسكو انسونتي abin kul man harrama zinatallah abin da ake nufi ita ce wata wato tumkiya ko akuya wanda suke zuwa da ita wajen aikin haji sai su zamanto sun haramta a ci namanta ko ko wani kitse sun haramta shi to kaga an ce kitse sai kai mamaki ya za a yi a ce tsayibati min rizqi kuma a ce kitse babu matsala domin waɗannan dabbobin ai suna ɗauke da kitse kenan shi kitsen shi na daga cikin nau'i wato na zai shiga karkashin ma'ana a kada ka sa tsammanin ma'anar idan ka ji an ce wani ya ce kitse ake nufi wani malami ya ce tunkiya wani malami ya ce dabbobin ni'ima sai ka ce an ci karo da juna a su dabbobin ni'iman cikin su ake samun awakai ko kuma cikin su ake samun tumakai sannan cikin su ake samun kitse alwadak alladhi harramahu ahlul jahiliya wadansu daga cikin mutanen jahiliya sun haramta shambai ko kitse a lokacin da ake aikin haji to kaga waɗannan dai in ka ɗauke shi ma'ana am shikenan duka abin da Allah ya dadada shi yasa waɗansu malamai suka ce nan rizq wa tayyibatu min rizq da abubuwa waɗanda suke dadada na arziki hatta da ƴaƴa ma za su iya shiga ciki domin ƴaƴan ku arzikin ku ne an gane ko domin Allah subhanahu wataala ya faɗa qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an ala Allah kaga sun haramta maka su abinda Allah arzita su to sai wadansu malamai suka ce a to an ce wa tayyibati ai su wadantan akhraja li ibadihi Allah fitar to wa tayyibatikum min rizqi su ya'ya fitar da su akai na'am wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kenan babu matsala ko an yi asfi shi akan fitarwa ko kuma in kaga dama ka dauke ta wawul istinafi wato kenan an yi taghayyuri shi fi'ilin da za a kawo wa razaqakum at-tayyibati min rizq sai ya'yan su samu shiga a cikin cewa abinda an ka haramta to wane ne yazo ya haramta ma mutane abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta musu, an gane ko duk wanda ya aikata wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce to lalle tabbas wannan makaryaci na, sannan wannan mutumin batacce ne, sannan kuma ya bata kuma yana batar da mutane. wa innal katiran wato wa malakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tarirtum ilayhi sai abinda kun ci da su wani yazo ya ce a'a kada a ci sai Allah ya ce wa inna katiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm qira'a guda biyu ne akwai la yudilluna sun bata akwai la yudilluna suna batar da mutane sai shi zaman to dallun ne mudillun ne sun bata kuma sun batar shi ne abinda ake nufi sannan duk wanda yayi haka ya kirkir ƙarya ya jingina mu Allah Allah subhanahu wataala ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib dan kuma Allah ƙarya babu dalili babu hujja babu kiyasi wanda ya istinadi zuwa ga sanadi kaga wannan za a samu matsala kenan sannan kuma Allah ya faɗa shin ababen da an ka sauka muku na arziki in ma mun ce nan ruwan sama ko ku a'a hatta da su dabbobin da aka saukan muna qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am Allahi taftaru su ko duk masu yi ma Allah ƙarya wallahi ba za su ci nasara ba mun kawo ayoyi innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun kuma dabi'a ce ta kafirai inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا كما تكفمت حرم فئلين نحرم تاوى واتو التحريم أسل سكلا بيوني أكوي حرم تاوى شرعية أكوي حرم تاوى كونية in an ce haramtawa shar'iyya abinda Allah haramta a shari'a Allah ya haramta a shagiya mutane suna shan giya Allah ya haramta a aure waɗansu mata waɗansu na iya auren su ko ba haka ba ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum ko ba haka ba waɗanda duk Allah ya haramta su to amma kuma akwai at-tahrim al-kauni wanda haka Allah ya so abin ba zai faru ba to wannan ba zai taɓa faruwa ba har abada shi yasa Allah ya ce ma annabi Musa lokacin yana jin jiri wa harramna alaihi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun kaga wa harramna alaihi almaradi' mu hana mishi tsotsayen nono ko mama ya sha nono to kaga wannan kuma ai wannan lokaci bai ma balaga ba balle ai bancan wannan haramun ne ko ba haramun bane Allah subhanahu wataala ya ganar da mu قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق التي تقول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا قل كتي هي للذين آمنوا إتوانا كور كوكو الطيبات كند الزينة للذين آمنوا قو إن سكي إيماني في الحياة الدنيا أنا الرأي والدنيا ستي خالصة يوم القيامة أما كما خالصة تناكب يوم القيامة رنتاشا القيامة إمام نافع رحمة الله عليه يا كرنتا خالصة يوم القيامة تو أنا إمك كالي قراءة إمام نافع سيد من تقول كتي هي ita lillazina amanu shine matsayin khabar ai ka'inatul lillazina amanu fil hayatid dunya sai da manto khalisatun shine khabar na biyu idan muka dauki qira'a ta jamhur qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya kenan qul hiya ka'inatun lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyama sai da manto hal tana halin an kebance ta kenan mukhlasatan yawmal qiyama an kebance ta ga masu imani da tashin alkiyama to anan akwai abinda mai karatu ya kamata ya hankalta ba na farko idan muka duba wannan yana nuna cewa a to an ce ga masu imani kenan da an ka ce khalisatan yawmal qiyama ya nuna cewa anan akwai abin da aka shafi kenan qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya mushtarakatun ma'al kuffar domin da an ka ce khalisatan yawmal qiyama nan zamu fahimci cewa ranar tashin alkiyama ɗai mumin ne za su ke bantuwa da duniya bal ma kafirai sun fi musulmi samun duniya shi yasa ma Allah yake ɗanma muminai daga cikin duniya don mi don kar su kafirce ma gaba ɗaya domin Allah ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin Allah ce in ba da mutane su kafirce su zamanto al'umma guda la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin da mu za mu sanya makasarrai rufin gidajen su ma ya zama tuna azurfa ne wa ma'arij dukkan suke nan nan ake nufi don sashen su yanzu yana da shi a duniya wa ma'arij da matattakala alaiha yazharun wanda akan suke hawa wa zukhrufa da duk kayan kawa na jin daɗi Allah ce wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya to kaga wannan zai nuna maka khalisatan yawmal qiyama ana nufin keɓance ne domin ita duniya sun same ta kuma suna da ita ya'lamuna zahiran min al hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al qiyamah abinda ake nufi lil ladina amanu fil hayatid dunya ai Allah yun'imuhum biha fid dunya Allah zai ba mu'minai ni'ima a nan duniya thumma fil akhirati sannan ya ba su lahira wala yahsubha alaihim alhali ko Allah bai lissafa ba wala yanqus ujurahum wannan bata sa Allah tauye musu ladarsu ba to duk da ke wannan tafsiri sun kawo ta kamar yadda ake cewa kafirai azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya a'a wannan ba haka bane zance mafi inganci ni'imtuwa da ni'imar da Allah ya baka in baka wuce iyaka ba wannan wala tansa nasibaka min ad-dunya bai daga ciki dan haka ba wannan abin da ake nufi bane ina fata an fahimce ni sai malamai suka ce wannan ita duniya dan kaji daɗi da ita babu matsala annabi ibrahim lokacin da ya nema ƴaƴansa lahira gaba daya sai Allah ya ce a'a wa idh ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين كاغنا الله تي الظالمين باسو سامو القولنا واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا كو واتخذوا قراءه غدابي من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر da ya zo ga duniya sai roƙi man amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah ta awa man kafara duniya ba wani abu ce har wanda ya kafirta za a bashi to kaga wannan yake nuna maka dole sai an ce mushtarakatun bainal mu'minin sannan a shahid yau duniyar da muke ciki mu da kanmu mun san kasarai suna gaban mu a duniya kenan dole wanga kalima kin ko an kaddara ta ba za a iya cewa akwai matsala ba dan ka san wani zai abin nan sai dai nan akwai iskali guda biyu kafin mu kai karshen wannan aya iskali na farko an ce ad-dunya sijnul mu'min وجنة الكافر حديثي لنا أبو هريرة wanda yana cikin sahih muslim yana cikin sunan tirmidhi imam ibnu majah ya kawo shi an gane ko sannan kuma ba imam imam tirmidhi da yazo karshen wannan hadisi yace wa bil babi an abdullah ibn amr riwaya ta abdullah ibn amr tana cikin mustadrak na imam al hakim akwai wata riwaya ma cikin mustadrak na imam al hakim daga salman al farisi sannan kuma akwai riwaya ta salman al farisi cikin shu'abul iman na imam al baihaqi ko da riwaya ta muslim muka dauka ta isa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ad-dunya sijnul mu'min ita duniya gidan kason kafiri ce ko gidan jarum ko gidan maza sijnul mu'min gidan jarum ce ta mumini ko gidan kason mumini ce to kaga ko gidan maza ce ta mumini dan an ci mishi gidan maza ba wai ana nufin maza kawai ake kai a gidan kaso wa jannatul kafir kuma aljannar kafiri ce to sai wani yake gani a to an ce duniya su jibul mu'min ai cikin muminai yanzu in muka zo kasashen da kasashen musulmi akwai masu arzikin da sun fi kafirai da dama cikin musulmi ana samun biloniya biloniya biloniya masu makudan kuɗaɗe kuma yanzu in ka je har a ƙasa America da Turai zaka iske akwai talakawa masu kwana a ƙarƙashin gada da masu kwana a makabartu to ya kai haka lesan zabri wanda suke cewa lesan zabri to ya an kai kuma cikin mu'mini akwai masu arziki kuma an ce ad-dunya sujudul mu'min sai ka yana ce to ayan ce hadisin nan dama mun ga muku hadisan nan ƙarya ne ƙarya ne sai mu ce a'a baka fahimta bane da an ka ce ad-dunya sujudul mu'min ita duniya gidan kason mumini ce ana nufin cewa shi mumini yana da shari'a wadda take umurtarsa ta hana shi mutum ko yana da kuɗaɗen da suka fi kowa na kowa a duniya kaji an ce an haramta mishi zinariya idan zai bi umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai amfani da wannan ba shi yasa aka samu wani mutum kasar Saudiya Al-Walid dan sarkin Makka yace yana son a yi masa mota a duniya wanda babu irin ta aka zo aka tara manya-manyan injiniya na duniya kamfanin Marsandi a 2014 kamfanin Marsandi ya ci wannan abin nan ya ci wannan kwangila aka ce to motar da babu irin ta a duniya a wannan lokaci ita ce Marsandi wadda aka yi da zinariya duk inda karfe ne zinariya ce yace to wannan motar yake son a yi masa aka zo aka yi masa wannan mota cikin lokaci kaɗan kuɗin da za a buga ta wato miliyon ɗari shida na dola sisan miliyon da dola an riga an yi mota tana nan ya hau to sai kuma mu kuma kaga cikin mu'mini akwai masu kuɗi amma ka'ida inda zai yi umarnin Allah sijinul mu'min kaza ya hada shi mai kuɗi yana da damar da zai yi duk abin da yake so da kuɗin sa amma shine abin da ake nufi wa jannatul kafir shi ko kafiri aljannar sa ce saboda ko da matsiyaci ne yafi kowa tsiya to bai da wata doka in ya samu ko dala 20 ya samu ko naira 100 sai ya sha giya bai da wata doka da za ta hana shi abin da yake so shine abin da yake nufi a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir sannan duk daɗin da mumini ya sha a duniya to kaɗan ne aljanna can na daɗi yake sannan kuma duk wahalar da kafiri yake sha a nan duniya to yana cikin jin daɗi don wutar jahannama sakan guda cikin wutar jahannama duk yahi bala'in rayuwar da wato wahalar da ya sha a nan duniya shine abin da ake nufi da haka kada ka karyatar da hadisi qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kace ita ta masu imani ce fil hayatid dunya a nan rayuwar duniya khalisatan yawmal qiyama tana kebe ga masu imani to dan an ce khalisatan yawmal qiyama shin wannan zinariyar da annan duniya ita ce za a ɗauka a kai can gidan aljanna tunda an ce hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya a to a lahira kuma khalisatan yawmal qiyama ita ce za a ɗauka a kai gidan aljanna shine abinda ake rufi sai wadansu malamai suka ce a'a da an ka ce hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya asalin duk abinda Allah ya halatta dan masu imani dan kafiri bai cancanta halicci komai saboda shi ba ya kafirce ma Allah ku masu imani da kuke gode ma Allah dan ku Allah ya halitta shi yasa kafiri in ya karbi dukiya an ka je wajen yaki aka kamo su aka kwace dukiya aka kiranta mi alfai'u an gane ko alfai'u shine daga fa'a ya fi'u abinda ya dawo hatta tafi'a ila amrillah shi yasa shekul islam ibnu taymiya ce asalin dukiya Allah ya halicce ta ne ga musulmai shi yasa an kace mata fai'i ta dawo ga waɗanda Allah ya halicce ta don su masu gode masa da haka ba wannan zinariya ake nufi ba a'a za su amfanu da ita fil hayatid dunya kuma in sun je lahira Allah ba zai tambaye su ba wato zai ma ba su lada akan in sun saka ta inda Allah subhanahu wataala ya ci sannan waɗansu malamai suka ce a'a su kafirai suna da tabi'at kaga tallar tashin alkiyama za su je za a tambaye su za a yi musu azaba da ita amma ba ana nufin ita wannan za a mayar ba nan sai an kace khalisatan yawmul qiyama amfanuwa da zinariya ya keɓanta ga masu imani domin ba ana nufin wannan zinariya ita ce za a narkar ba kai gidan aljanna wallahu ta'ala a'lam qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyama tana kebantatta ga masu imani Allah ya sanya mu a cikin su Allah ya sanya musu suna qiyama domin za a tsayu wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin mutane za su tsayu ga Allah nan da an kace an-nas ba ana nufin mutane ba har aljannu za su tsayu domin Allah zai magana ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan da haka da mutanen da aljannu za su tsayi amma nan an kawo mutane saboda ana yin magana ne akan su kidan ko waccan tabi'a da sun ka kasance suna yi ta wato tauye mudu Allah shi mu na tsari kazalika nufassiru al-ayat Allah ce haka ne muka rarrabe ayoyi daki daki bayani dalla dalla amma li qaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani dama alqur'ani mafi yawa yana cewa mutanen da suke sani su ne ake buga ma misallai wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun a cikin suratul ankabut muna buga misallai ba kowa ke gane su ba sai masu ilimi a cikin suratul rum wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin للعالمين امام حفص ya karanta للعالمين sauran qurra sun karanta للعالمين masana masu sani sune suke fahimta domin waɗanda ba su da sani ayoyin za su zamanto hujja ne akan su Allah shi mu na sani sai Allah ce qul inna ma harrama rabbi al fawahish qul inna ma harrama rabbi al fawahish ma bara minha wa ma batana wal ithm والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يتي قل كتير سوء إنما حرم ربي الفواحش أبند الله يحرم تشيني الفواحش أبند يكي ممونا جمعيننا الفاحشة malamai suka ce abinda ake ce ma alfahisha kullu khaslatin tanahat fil qubhi ko wace ɗabi'a wadda ta kai makura wajen muni ta zamanto ita ce top ƙarshe an gane ko jam'i ne na alfahisha shi yasa malaman lugha suka ce wato in ya zamanto fa'ila ko fa'il li ghairi al-aqil jam'in shi ana shi ala fawa'il kaga in ya zamanto alfahisha ita ce ɗabi'a ko alfahish shine mummuna to jam'in shi sai a ce fawahish duka babu matsala amma idan ya zamanto abin da yake da hankali ne sai sun ce to alfa'il na mata kawai shi ake ma jam'i fawa'il wal qawa'id min an-nisa'i allati la yarduna nikahan radu bi an yakunu ma al khawalif jam'i na al khalifa al qawa'id jam'i na al qa'ida matar da ta zauna a gida wato suna zama a gida amma malaman majma'al lugha al qahira suka ce a wannan zamanin da muke ciki an yi bincike an gano a cikin yaren larabci fawa'il yana iya zuwa jam'i lil aqil kuma al muzakkar suka ce ga misali in an bincika cikin lugha an samu nawakis jam'i ne na nakis mutumin da ya soke kansa walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim jam'in sa nawakis suka ce kuma na mazaje na mazaje ne ba na mace ba sannan ya zo hawalik jam'i na alhaliku da alhalika kuma al aqil duk masu hankali السوابق جمع لنا السابق ده السابق أكما العاقل با ما غير العاقل با قوارئ جمع لنا القارئ ده القارئة mai karatu da mai da namiji da mace alkawahin jam'i na alkahin mace da namiji alghawaib jam'i na ghaib mace da namiji kuma wanda yake mai hankali sai suka ce to amma wanda alqur'ani yazo da shi shine afsah cewa namiji ba a yi mishi jam'i ala fawaid shine afsah domin alqur'ani shine muntahal fasahati wal balagha shine karshen fasaha da balaga da iya zance ina fata an fahimce ni to duk inda dai ta kawo qul inna ma harrama rabbi al fawahish kace ubangiji na ya haramta abin da yake mummuna ma zahara min hawa ma batan abin da ya bayyana da abin da ya koyu a cikin suratul an'am lokacin da muna tafsiri mun kama ganganun malamai ma zahara abin da ya koyu ma zahara abin da ya bayyana waɗansu malamai suka ce abin da mutum ya aikata da gabansa wa ma batan abin da ya koyi wanda ya cike cikin zuciya kamar girman kai da hasada da munafinci da kafirci lokacin da an ka boye sun ka zan munafici to shine ma batsara ma zahara kuma abin da mutum ya aikata ana ganin sa waɗansu suka ce a'a ma zahara shine abin da kai gaban mutane ma batsana shine abin da ya koyu wal isma wal baghya wal isma da al ism waɗansu malaman tafsiri suka ce al ismu al khamru ake nufi domin da yawa daga ciki larabawa suna kiran al khamru al ismu wato sai a ce al khamru amma ana nufin al ismu cikin yaren larabci waɗansu suka ce a'a al ismu shine dukkan laifin da za ka yi wanda akan ka zai tsaya walbaghi da kuma zalunci nan ma albaghi wani lokaci yana iya daukar shine wato abin nan zina ko kuma albaghi dukkan ta'addancin da zaka yi zai tashi daga gare ka zuwa ga wani kenan sai ya zamanto al-ismu zunubin da ya takaita akan ka az-zambul qasir ala nafsik albaghi az-zambu al-muta'addi ila ghairik kaga zagin wani kaga ta'addanci ne ya tashi zuwa gare ka ɗaukar dukiyar wani ya tashi daga gare ka har ya kai zuwa ga wani amma yanzu misali mutum ya aikata wani abu wanda kanshi zai tsaya mutumin da ya kashe kanshi kaga zalunci ya tsaya akan wa akan kanshi bai sai zuwa ga kowa ba waɗansu malamai suka ce a'a nan al-ismu an kalli duk zunubi karshen shi in dai ka aikata shi zaka samu zunubi albaghiyu na an kawo albaghiyu saboda a nuna ma akwai zunubin da zai tashi zuwa gare ka zuwa ga wani don kai hattara da dukkan zunuban domin duk abin da an kai na sabon Allah karshe ne za a samu al-ismu zunubi kenan duka ya shigo sai ya zamanto na am an ka faɗa sannan an ka kawo khas dan saboda a nuna ma muhimmancin sa sai Allah subhanahu wataala ce bi ghairi al-haqqi ba tare da haƙƙi ba nan shi ne ake cewa as-sifal kashifa domin da zunubi da ta'addanci da zalunci to ai ba taɓa yin su bil haƙƙi ba da an ka ce bigai da haƙƙi ba tare da gaskiya ba ai dama da an yi su dama ba tare da gaskiya ba ne da haka kada ka ba sa tsammanin an yi su akan gaskiya wannan ita ce malaman usulul fiqh suka ce ma as-sifa al-kashifa la mafhuma laha don ba za a taɓa yin zalunci ba da gaskiya kamar da an ka ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq ko bighairi haqqin ba wani annabi wanda za a kashe akan gaskiya zalunci ne tsantsa sai Allah subhanahu wataala ce wa an tushriku billahi kuma Allah ya haramta an da tushriku kenan an tushriku fi'li mudari'i ne mansubun bi an wa alamatu nasbihi nasbihi hadfun nuni li'annahu min al-af'ali al-khamsa sannan an tushriku masdarun munsabik kenan ويقول إنما حرم ربي الفواحش فواحش مفعول به ما ظهر منها وما بطن معطوف ne da yake ma fatha ba ta bayyana gare ta wal isma kaga sai zaman to ba tsufi ne akan fawahisha wal baghya bi ghairi al haqqi wa an tushriku billahi to da an da tushriku masdarun munsabik wal ishraka billahi da yin shirka da Allah shi ma Allah ya haramta shi ma lam yunazzil bihi sultana abinda Allah subhanahu wataala bai sabkar da wata hujja akan shi ba dama Allah bai sabkar da wata hujja ba cewa ai shirka shi ma wannan sifa ce kashifa wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi duk wanda ya bauta ma wani Allah kuma alhali bai da hujja ba yadda za a yi ka bauta ma wani Allah kuma ka zama to kana da hujja ما لم ينزل به سلطانا أبن الله سبحانه وتعالى بيسبكد وتهجى أكن سبا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شما أن تقولوا معطوفيني أكن سا كينان أن حرف نصب تقولوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون حذف النون لأنه من أفعال الخمسة والمصدر المنسبك معطوف على المفعول كينان والقول على الله ما لا تعلمون wato ku faɗi magana wadda ba ku da sani a kanta zuwa ga Allah wannan shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi shi yasa ibn al-qayyim da yazo a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ya nuna ya kawo wannan aya a farko farkon littafin yayi wato tatwij da ita daga tawwaja ne attaj shine kambi wannan alif daga wawun ne shi yasa ake cewa tawwaja yutawwiju sai yayi kambi ya daji littafinsa da ita inji malaman zauri ya yi kawa da ita ya bude da ita saboda ya nuna maka ba da fatawa akan abin da baka da ilimi Allah ya kawo shi kusan shirka dan ka gane kana cikin bala'i wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana to kaji wata kuma wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun baka da ilimin ba da fatawa kada ka ba da fatawa amma ku alhali yanzu fatawa ta zama da kasan ruwan fiya wata ko yana ba da fatawa abin da ya ga dama malam mu karanta aya ta karshe saboda lokaci ya matsu wali kulli ummatin ajal ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل قوة الأمة تنادى أجلي لوكتي وند أنك سنيامتا ينككي بذات وتي شبا kowa kuma yana da nashi lokaci Allah ya sanya masa lokaci in lokacin nan yayi ba za a ƙara maka sakan ba ba za a rage maka ba wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala ba wata rayuwa wadda za ta mutu sai da izinin Allah shi yasa da yawan mutane suna da rashin lafiya sai su shekara arba'in da rashin lafiyar ana tunanin za su mutu ba su mutu ba waɗanda ake ganin sai waɗancan sun riga su mutuwa sai kuma waɗancan su riga su mutuwa so da yawa aka yi wannan ‘ya'ya suna tunanin sai mahaifansu su riga su mutuwa sai ka iske ɗaya riga mahaifi mutuwa musamman in tsoho yana da kuɗi sai kaga kullum ɗaya suna tunanin da baba ya mutu zan samu kaza zan samu kaza sai kaga su riga shi da dama daga cikin su an gane ko ko ko mai mulki zaka iske waɗansu waɗanda ke karkashin sa ko sarki ko minista ko shugaban ƙasa da yawa suna tunanin zai mutu ko zai sauka ya basu sai mutum ya mutu ya bar shugaban ƙasan da ransa na fata an fahimce ni kenan dan haka mutuwa ba ta da alaka da wannan li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali sannan kuma kowane mutum yana da nasa ajali Allah ce to fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo wanda an ka yanke musu la yastakhiruna sa'atan ba za a jinkirta musu ba da gwargwadon sa'a guda nan sa'a komi karamcin lokacin ake nufi wala yastaqdimun sannan kuma ba za a gabatar musu ba a dauki lokacin ransu kafin sakan guda ya cika wannan aya tana da bayani mai yawa amma abinda zamu ce guda biyu ne anan kafin mu tsaye da karatu kalima ta umma tana da ma'ana guda hudu a cikin alkur'ani waɗansu malaman tafsiri suka ce tana da ma'ana guda biyar ma'ana ta farko daga cikin ma'ana ta al'umma shine at-ta'ifa a samu jama'a ta ga cikin mutane Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kenan al'umma na ana nufin jama'a mai yawa kalima ta al'umma tana nufin al'imamu al-muqtada bihi shugaba wanda ake koyi da shi Allah ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin ibrahim ya zamanto umma abin koyi duk da yake dan sun ce abin da sa an ka kira shi umma saboda lokacin shi kadai ne mai imani kafin waɗansu su yi imani bayan sa amma Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama kaga imaman abin koyi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah sannan kalima ta al'umma tana nufin wani lokaci alburhatu min zaman wani dan yanki na zamani wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu Allah ce da zamu jinkirta makafirai azaba ila ummatin ma'dudatin zuwa wani dan lokaci kadan za su ce ma ya habisu yasa azaba bata zo ba kuna cewa Allah zai yi kaza zai yi kaza to Allah bai yi ba kuna faɗin Allah to yau gashi ana ta cewa musulunci ƙarya ne malamai suna faɗin kaza cak sai Allah jiho corona virus gashi sai kuwa koma ma Allah subhanahu wataala sannan kuma wato azzaman kalima ta al'umma tana nufin shari'a Allah ya ce am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin sun kace mun samu iyayen mu akan wata shari'a wa inna ala atharihim muhtaduna wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun kalima ta umma wani lokaci kuma tana nufin wato abin nan wato malamai sun kace jinsi ita ce ma'ana ta biyar wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yaqiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay to wannan shi ne abin da wannan kalima take dauka wa li kulli ummatin ajal tana dauka ma'ana guda biyar kaga ya kamata cikin biyar din nan ka san wanne ne ake nufi a cikin alqur'ani kafin ka fassara alqur'ani fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za a jinkirta musu musu ba wala yastaqdimuna kuma ba za a gabatar musu da wani lokaci kadan ba ba za mu samu yin bayani ba nan ya kamata mu dakanta lokaci yayi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ramma ayyuna takaita ta addu'a اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أنزل علينا بركاتك من السماء ولا تجعلنا من القانتين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين سهل أمورنا يا عزيز يا جبار آمين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأكفنا من فضلك عن سؤالك يا رب آمين.
العالمين آمين.
اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا آمين.
رب العالمين آمين.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين.
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب آمين.
وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة العيون تخفي الصدور آمين.
اللهم فصل وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين